وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis ashirin da biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba a manta ba a wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'id na babban malami muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala muna cikin ziyaratul qubur ziyarar makabarta yaya ake yin ta sai ce a ƙarƙashin wannan muna matsala ta sha bakwai ta sha bakwai inda za mu tashi kulki darasi na hamsin da biyar daidai za mu tashi shafi na ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin muna daidai inda ma ne yake kulki kun san ana magana ne a kan shin idan mutum ya shiga ziyara makabarta ya ya kamata ya yi kabarin zai fuskanta ko alƙibla yayin addu'a idan zai ziyara akan wannan yake tattaunawa yana ta kawo maganganu a kai to shine mala ya zo yace to bayan an yi maganganu sai yace kulli ni kuma sai nace wa hada saboda ko da suke cikin kabarin za a kalla a wancan watan da muka biya cewa za a kalli kabarin ne a yi addu'a wasu suka ce za ka zai a kan kabari amma yayin addu'a sai ka biyo ka kalla alƙibla to shine mala yanzu ya warware zancen yace kulli yace ni kuma nace in ga albani wa hada ni ruwayati al-abi wannan yana daga ruwayarsa daga mahaifinsa yace bala yudabbi ba za a yi hujja da shi ba kwata kwata wala Allah ta tsina tirmidhi ya hadisi ya hada wata kila wato abin da ya ba mu tirmidhi ya inganta naka hadisin anan shi Abdullahi da Abbas kenan hadisin sa muka wuce a baya yace abin da ya sa wata kila tirmidhi ya inganta inna ma huwa bi akibari jawahidi saboda ya yi la'akari da wasu ke na jiri wanda zai faɗi magana sai a samu wasu a jiri ce eh haka aka yake saboda wannan jawahi din wata kila shi za a yi tallaba ba fa inna ma'anahu sabitun fil ahadithi sahiha yace ma'anarsa kuma ta inganta ta tabbata a cikin hadisai ingantattu wa qad ma ba qariban dhikru ismi ismin tayyibin minha yace nan nan kusa yace wato ambaton wani bangare da gaske ya inganta wani bangare ismin tsayyidin mina wani bangare mai kyau da gaske ya wuce a baya mun fada ya illa anna kaula hu sai fadin sa da yake ba akbala alaihi bi wani yake gurin da ya zo na cewa annabi ya kai ziyara makabarta yayi addu'a ga da yan kujewa sai yake duk wannan an karba yake kawai abin da yake a cikin maganganun sa da ya kawo cewa ba akbala biyoyi alayhi biyoyi sai biya ya kalli kaburburan da fuskarsa yace anan ne suke da objective ba ke da ba sai yace munkaru yace wannan munkar ne ne yasa da tabarru da hayatan zai bibi saboda wannan abun da rauni ya shi ka aike ban da shi samu ke da kai ba wannan kalmar da ya fara cewa ya biya ya fuskanci kabari yana addu'a yace a nan gurin ba shi da jida ko daya amma sauran maganganun da yana cewa an je makabarta an yi addu'a yace ya samu jawabi an gane mutum ya zo ya faɗi magana gaba ɗaya zancen da ya ka gamsu amma akwai wata gaba da kake da shakku sai ka ce kin na gamsu amma can gurin gaskiya ban tabbatar ba ko irin wannan ne to zuwa ka'idar hadisi irin wannan ma ba a karba duk da wancan binciken da kai guda tara cikin goma duk masu kyau ne wannan ɗaya duk gaskiyar da inda bai tabbatar ba zai ce ba shi ba duk kusan ce ko kuma a nan gudun gaskiya bai sani ba shi ne kuma adal sai ma da yake idan arabta hada idan ka san wannan fa kad qala shaykhu ali al-qari fi milqatil mafatih yace ali al-qari ya bada a littafin sa ne suna milqatil mafatih mujalladi na biyu shafi na 407 cewa bihi dilalatin akwai shaida akan cewa ko akwai dalili akan cewa annal mustahabba fi hali salami ala al-mayyit abin da aka fito yayin da za a yi wa mamaci sallama shine an ya kuna wajuhu li wajhi al-mayyit cewa fuskar ka kai mai yi sallama yayin sallama ka juya ka sallama mutum in sallama yake abin da ya fi inganci yayin sallama to ka sallama mace yake amma wa an yadda ne ra ka zalik bin du'a ya ayyuka yake sannan ya ci gaba da haka yayin addu'a har yau wa alayya amalu ammatul muslimin yake gaba garin musulmi haka ke wannan abun gaba garin musulmi sun yi wa mamaci sallama kuma su ci gaba da kallon da sune mara addu'a yake gaba garin musulmi haka ke in jima da albani khilafan lima qala hu ibn hajar sabanin abin da ibn hajar ya faɗa na cewa anna sunna min anna sunnata inda na cewa mu sunna a wajen mu a cikin fatawul bani cewa annahu fi halati du'a yastaqbilu al-qibla yayin addu'a al-qibla za ta kalla yake shine sunna ba yadda gaba garin suke yi ba a kallon gabari a yi addu'a a yi mata sallah ba a yi addu'a ana kallon kawai ya ce gaba garin da yake ji malam ibnu hajar abin da yake daidai shi ne ka yi mata sallah ba ka kalle shi amma ya yi addu'a ka juya kuma haka za ku gani da yawa abin da ya sa haka ne gaba garin ne kowa yin shiga haka yake saboda haka ka ga ana yi da masu ilimin da wanda ba su ne kowa haka yake amma abin da yake daidai to tun da dai ka ga zuwa ziyara makabarta ai ba da kai da wasu kuka kuka tabo ba sai kai abin da annabi sai kai abin da annabi abin da yake doron sunna dan ka samu ladan cikakke ka kauce wa duk wani abu na cewa sai ma da yake to kama audi ba na'am na'am shi wannan ba laifi tun da kaga ai ko ina ka zamu za ka da eh ko ba shi ba matsala amma yayin ziyara shi sai shi ma yake yake babu ziyaratul qubur ba dabulil mayyit ba eh dabulil mayyit daban domin kaga ba zai kowa ya tanda alkibla ba a dabulil mayyit to saboda haka wannan shine sai ma ne yace kama ulima min hadithin ukhra kamar yadda aka sanya a wata hadisan daban shi mudlaki du'a wajen addu'a mudlaka shine su kiba kai yayin da za ka yi addu'a ko wace ne ai ga yadda aka ce kai a cikin mustahabbat da malamai suka kawo ko sharhin ibn muslim aka ta ce a cikin mustahabi na yin addu'a shine ana so kai addu'a in za ka yi kai alwala in zan samu ne ka fuskanci alwala haka aka ce a cikin adab na addu'a kai addu'a ce saboda mala'iku za su zo kusa da kai kanka jiwari irin wannan wajen abubuwa goma sha aka kawo na mustahabbanci yayin addu'a yau kullum sai nake wa biya da yake da ladi nazar ma da yake akan wannan dalili akwai nazari zahir asiri shi domin nan ga dina hadisi illa ikbaru sallallahu alaihi wa sallam an gane ko bi waji yalar kubur babu wani abu da ya roki hadisi wato in ba fuskantar annabi alaihi salatu wasallam da yayi da fuskar ka zuwa ga kaburbura wa amman ikbaru ala ala wujuhil mauta amma cewa ya fuskanci fuskokin mamata ba sai wani aka yake wani abu ne daban an gane ko yawwa yayin da yake gare sallama ya fuskanci kaburbura amma cewa ya fuskanci mamatan yake ba sai wani aka wa huwa yahtaju ila nafsi aka yana buƙatar dalili na daban kuma dai ba hada dai ya hada ban da wannan wa huwa mimma la a'rifu ma la albani yana da yake abin da ni ban sani ba ban san shi bane cewa annabi yana kallon mamaci inda ya addu'a فالحق abin da yake gaskiya shine annal hadisa shi hadisin da aka kawo lauta mata sanaduhu da isnadin sa ya inganta la kana dalilan wadihan da ya zama dalili a fili shine wadih abin da yake audio a fili karara shine annahu alwadih alwadih din nan na fili kenan wai misali a fili kan ba aliyu wa kadar wannan ai misali ne wadih ko aliyu yanka kibri karara yake a fili haka shine wadih yanzu ne malai yake ala akan cewa annal mara bil qubur wanda ya zo ya dogon kaburbura ya tabbil wadi wadi ina sala zai fuskanci kaburbura yayin da zai sallama assalamu alaikum ala ya min al mu'minina wal muslimin ko wannan ko sauran ruwayoyi mun biya ruwaya wajen biyar ko yawwa wa du'a ilaha da yi musu addu'a kaifa ba ta da istiqbal duk inda ka fuskanta yayin da ka tashi yin sallama in za mu shiga mu daren ma ai mu muke shiga kuma kafin mu shiga muke sallama yawwa wa hasba ma yattabiqu duna qasli li wujuhi mawda kaji gurgurdan yadda ya dace duna qasli ba ta da niyya ba kawai in ka tashi shiga wani zai ba ta can zaka shigo ta arewa sanan zaka shigo ba ta da nufi ba kai kawai abin da kake tunanowa kitar ba wai in ina kake kallo ba kuturoyi guda hudu sai yake liyoyi mauta ba ba da da nufatar fuskokin mabadan ba yayin da kake sallamar kai a zuciyarka ba mamata kake kallo ba kawai addu'ar kake yi shine abin da malai yake amma amma ka saurara ka ji wannan da da'ibun malai yake isnadin ma bai inganta ba kamar da baka bayanu kamar da bayanin sai ka bata bala yuslu istilali bi aslan duk abin da bai inganta ba bai inganta bai kamata a kafa hujja da shi ba a asali wala yunadi ma taqaddama an al-imam malik kuma wannan baya kore abin da ya gabata daga imam malik imam dari hijira yana da mashru'iyyat istiqbal al-hujrati inda du'a wanda yake cewa imam malik yake da halatta in kaje wato um sabari ba ka fuskanci daki yana kwatantawa ne da ba wato kucewa annabi alaihi salatu wassalam domin ka ga dai duk girmama wanda za ka yi wa annabi ba za ka kai imam malik ba domin imam malik a madina ko takalmi ba ya wuce amma shi yake gaya ma cewa abin da shari'a ta kan ba wani akaran ba ne yanzu sai abin da za ka yi ba kai imam malik ba imam malik wanda saboda zai karanta hadisi annabi sai wanka ya tashi rari ya fito yana kamshi saboda maganar annabi za a faɗa ba kai bane yanzu kana iwon ka sai ka sai annabi ba ya ce ko iwon kwata ba ko za ka faɗa to shi sai ya yi wannan ladabin ya yi wanka ya sa turare ya sa kaya masu kyau ya ɗaura rawani ya fito kullum na faɗa in kana so ka san ya yi ba malik ya ci ka kalli da damar marjayi Allah ya masa rahama wato ka ga yadda yake wannan wato idan kore yake da rawani a sa kaya aka yi ba malik shi ma kwaikwayo yake ko kai ce alin ya Allah to wannan shine to shine ma da yake ga mana anan yake to kaga ba za a yi istilali da shi ba saboda lamma ta'ala wal mansur al abbasi yayin da wani gwamna ya tambaye shi al mansur al abbasi ya tambaye Imam Malik an istiqbal al hujra cewa an zo addu'a ɗakin za a kalla amara hu bi zalik aka ce Imam Malik ya ce ka kalli ɗakin wakana ce yake wawa huwa wasila tuka wasilatu abika adam shine tsarin ka kuma shine tsarin babanka annabi adam sai yake li anna hikayatun badila wani albani yace wannan labari ne na ƙarya da inganta ba maqduwatu badila rusayya maqduwatu ala malik wanda ake ba malik ƙarya walaysa laha isnadun ba ta da wani isnadi ma'rufun sananne ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه sannan ya saba wa abin da yake wato wanda aka kiro da gare shi wanda yake ingantacce biya sami da tekad da isnadai wanda suke ingantattu amintattu bi kutubi ashabi cikin littattafan almajiran imam malik kamar da karawo isma'il bin ishaq alqabi kamar da tsere shi daliban imam malik ya kawo a littafin da ake kira isma'il bin ishaq alqabi ko gairi da wani da dukkan kawo wa mislu hada kwatan kwatan haka ma zakaru anu abin da suka ambato daga gare shi imam malik din cewa annahu su'ila an aqwami amma tambaya dangane da wasu mutane yusilu da kiyama suna tsawaita kaiwa istiqbal mustaqbil wadu mustaqbil hujrata suna fuskantar ɗakin kucewar ya da'una da yan kuce su ne wa kansa addu'a kamar da wasu ke yanzu an tafi kaburbura a makabarta sai a rika roƙon haihuwa kuma a gurin mamaci fa an kara malikun dalik imam malik yace a wannan abu ne mara kyau yana gani ya hana wa zakara annahu min al-bid'ah imam malik yace wannan abin da kuke bid'a ne allati lam yaf'alha as-sahaba yace sahabbai ba shi ba wa tabi'una da tabi'ai law bi ihsan wato wannan suka biyo su da kyautatawa wa qali yace la yaslu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha wannan ba da yake na yawan kawo shi ko mulai imam malik yace ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara na farko wannan kalma ce mai tsada da da ruwan gol ake rubuta ta la yaslu hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara mutanen farko in ba ku koma ba fa ila ba ne yake da ba amancin bihi ba kade ta dau in kuka imani da irin abin da suke imani da shi to kun shirya wa inda wallahu fa inda ma hu fi shika kuna jiya baya ko za ku zama cikin sabani ne yawa kamar yadda muke yanzu amma in aka bi kafar sabai kowo da kowo to za a dace to sai ma da yake matsala ta da riga ashirin da biyu wai za zara kabarin kafir fala yusallimu alaihi idan mutum ya je kabarin kafirai kaburburan su makabarta ta kafirai to kakai musu sallama shi sa aka ce bi halatta aji kafiri a magabantarwa musulmi ba yawwa to fala yusallimu alaihi kada ya musu sallama wai da ya da'udahu kada ya musu addu'a bal yuwajjihu bin nar idan ma yaje zai ce inna ma albishir inna lillahi sai faru eh haya kan so da mu ku ta kawo me yasa da mu sai ka ji wannan ba kuma yau an yi rana ko an yi rana kamar kara take ko a gefen kotun yanzu kuma muka zama magana da ma'azin cewa wannan bankocin canja su zai gaba ɗaya mutane ko eh dan wannan wajen ta tona hudu eh wallahi sau a take bare kuwa ba dai ko suna yi zai zama to ba su ba zai lafiya ba eh samu canja su insha Allah to wannan shi ne to kaga idan ka je makabartar kafirai in ka je makabartar kafirai a walai da auda ku kada kai musu addu'a bali bashiru bin nar ka je ne muku arzuki cewa dan wuta ne tun sai mu dace mu da aiki mun kafiri bai mutu wani alaka ka ce ba dan wuta ba amma in ya mutu akan kafirci in ka je ka ce albishi ka dan wuta ne kai in dai ya mutu akan haka yawwa to sai sai كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص كما هكذا النبي يي واتو يي أمني حديث سعد بن أبي وقاص وقال إن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mazaunin karkara ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana sai yace inna abi kana yasilu rahiba yace ya rasulullah babana ba musulmi bane yana amma mai tsada zumunci wa kana wa kana yake fadar da biyunsa kamar yadda dai bulge yake ke a yanzu irin su wannan kafiran da ba su ke mako ni ta fada ka ba Abdullahi bin Judan ta ba musulmi bane amma duk wanda ya je aikin haji sai ya ce da ya ba shi abinci ya ba shi abin sha da na ida ta fadi shi wata ran annabi ce ai ne ce la ilaha illallah da ya faɗi wannan ita ce za ta yi mana amfani to su a duniya Allah yake biyan saboda haka sai ya ta faɗa ɗabi'un ma'aikunsa fa aina huwa yake baba na yi kaza yi kaza ya ce miki mutane sai ta faɗa yake yanzu yana ina kala sai annabi ce jinna yana wuta fa kana al-arabi wajada min zalik wannan balaraban kauyen wato abin ya fata mare hijraji wato wace la ta salu ana kiya in tubu da lakum tasuku saboda haka shi ya tsakaro kansa to ka san mutum kauye ko a ira sai ya nuna kansa saboda haka fa kale ya rasulullah fa aina abu karama azu to kai na na ta mahaifin kala sai annabi ya dauke kansa kawai ya rubuce yace kawai sai kuma mai ne ta ba ai to ma maranta bi kauri kafirin fa bashiru billah ni dai na ga ya ba in dai ka je wucewa ta gabarin kafiri kawai ka musu albuke da wuta yake ba shi amsa shi ne wautar ai al-arabu ashaddu kubran sai annabi bai ba shi amsa ba أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن السني في عمل اليوم والليلة لكتاب دمشق بيها لا متدى حديث النقبة وضياء المقدسي الأحاديث في الأحاديث المختارة والبزار أتكن زوائد بسند صحيح وقال الحيثمي ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر وقال البوسي بما وكيب من حديثي يا بلا كان زوائد بوسي رمجيني كنزين أخويني حديثي أخويني واقع to ba mai ne hadisin isra'ila wuta yi wa rijalu wuta ka kullu sai yace walakin na wuta haddu sai da hadisi ne tabi wa ma yukhalif fikatan fi al-bala fastabi ko kuma da wal maqlub ismani tala a kuma da kuma salau wal mahfuz abin da yake abin kiyayewa annahu min musnad sa'd yana cikin musnad na sa'd bin abi waqas kun san musnad musnadin ka dau na imamu ahmad musnad shine duk littafin da aka yi da alfabetically yanzu idan ka je kana neman sa'ar sai ka tafi gurin sin kana zuwa gurin filin za ka ga duk hadisan su addini a biyo ka kakafin su suna gura da mai kyau da mara kyau shine musulun idan ka koma kana zuwa Abdullahi dan Umar kana zuwa Ainu in ka dauko su duk hadisan sa shi sa ka ce hadisin dan Umar ne ko ka dai abu sai ko ba musu nasiha sai in buɗe duk hadisan kan duba kaka kun ba mu zai zai ma babu gaskiya ba ibn Umar ne rawaito shi ba ka dai duba in ne ma adalci sosai ina da lokaci zai kare ibn Umar domin sun fi kusa da ibn Abbas sai koma ibn Abbas sai to wa abi ka dawo ibn Abbas ne ba ibn Umar ba haka ce a gani shi ta ga mutum da Imam Ahmad hadisi 40 da wani abu a ciki kowanne sahabi da aka dauko kasafin da alfabetikali kowa da hadisansa kowa da hadisansa to dai wani na hadisin shahidin min hadisi abi hurairah marfu'a sai dai hadisin yana da shawahid shaidu hadisi abu hurairah marfu'a an jingina shi wa ma udiba lin nabil marfu'u an jingina zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam bi lafzi da lafazin da yadda hadisin ke idan marantum bi quburina wa quburikum min ahli jahiliya idan kun zo wucewa ta wajen kaburburan makabartan mu da makabartanku daga cikin mutanen jahiliya fa akhbiruhu to ku ba shi labarin cewa annahu min ahlin nar cewa yan wuta ne rawu cikin ibn sunni bil yawmi wal layla da rakam din nan ba mu zo kan gaba 587 shi sanadin shi yahya bin yaman akwai da sanadin da yahya bin yaman yana cewa huwa sayyul hajji shi kuma baya rike hadda baya rike hadda kaga rauni ne an muhammad bin umar ولا ما عرف في كما ما مجنك با انا ابي سلمة ده راوي سلمة عنه لكن الظاهر انه ابن عمرو كنت اذا ابن ده يجي دي با ابن عمر بني ابن عمرو دي اما جارا في فتح العين ده فتح العين وسكون الميم سكون الميم kun san da ai mun ne ne ne da aka rubutu ba a wata ne fata fata ba wata ne ba dubu eh ba dubu ba wata ne haka za a zo da haka sai dai a zo ibn abbas da ibn ayyad gaba ɗaya sun ce za a rubuta shi kai za ka zo sabar hadda ce za ka sa ka gane cewa kwanko ta yayi zamani da abba ina shi ne kawai cewa haka shi ne sabar hadda ka ce in ba ka da wannan kawai ko ba yake kai za ka gano cewa wane yayi zamani kwanko ta yayi zamani da riri yayi zamani da muta ko da duk wannan abubuwa haka in ba ka san wannan ba to gobe zai ba da kai aje ba duk rijalin ce ka haddace ta ka haka ce to shine ma da yake cewa um um lakin zaira annahu ibn amr bin biya wannan wa wa kuma wawu bada ra sannan wawu bayan ra da kada ne da dariya harful wawu yake ne bugawan ne ya daukar da harafin wawun ta sai da wa huwa hasanul hadith shi kuma hadisi ne wanda yake ne kyau وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة abin da muka faɗa a wannan matsalar shine mazhabar Hanabila fi kashaful qina a cikin wani littafi kashaful qina da lamba wajen ne kutubi da wani da daga cikin da Hanabila matsala ta 123 wala yanti baina quburil muslimina fina alayhi kada mutum ya zo ya rika wucewa tsakanin kaburburan musulmai da kafirai wannan matsalar kun ga matsala ce da wanda take ikhtilafiyya wanda yake da zabani a kai ba a wucewa da takalmi in an shiga makabar da an zai shiga makabar da yana rajila ana zuwa bakin makabar da sai shiga takalmi har yanzu a malaman ba ko wanda za ku fito da wannan ra'ayi cewa har yanzu a manyan malaman wanda da ana zuwa bakin makabar da sai shiga takalmi da hannu kuma kai da ka zo da takalmi ba za su yi ma in kari ba saboda saboda akwai kai ma da ilinka wanda za mu ji yanzu to sai yake an da hadisi bashir bin khasasiya bashir bin khasasiya yana da hadisi da yake baina ma umma shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tafiya da annabi alaihi salatu wasallam ata ala qubul muslimi sai ji wuce a kaburburan musulmai fa baina ma huwa yanzu yana cikin tafiya da halat min munazara kamar an ce daga idan halat shine halal wakati a ce lokaci yayi lokaci yana yi kawai yana daga idansa da kallo فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه الأعلام kawai sai annabi ya ganki yana wucewa ta tsakankanin kaburbura da takalmi a kafarsa annabi shine ba shine ba kawai ba shine ba ne na alba duk takalmin da bai rufe idan sawo shi ne na har san da ba ka kira shi annabi a larabci alhiza kuma wanda ya rufe idan sawo shine tauhidi annar wasu suna doka iya silifas ba silifas ba ne duk ta kalmin da zai bari ne ba idan kawo wasu nan sana'a saboda ana samun wajen wasu suka samu iskari wajen a ce wa wa mata alala alaihi sai ya ba akan na yi ta kan silifas ba ya ba akan silifas yawa to sai yace a fada da yake ya sai ba tafiya ta yi ya kai ba abokin wannan takalman jimammu ne jimammiyar fata a tafiya takalmi ne da ake yin sa da fata amma jimammiya wacce aka jini aiki tafiya kai ka sai yace dauki takalman ka ka wurga annabi ya waki umarni fa nazara sai duba fa nan ma arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake duba ya ga waye ne man magana yana gane annabi alaihi salatu wassalam da yayi man magana kala na alaihi shi shi ne takalmin bara ma ji ba ya wurgi da ko yadda annabi ya mutu umarni sai wurgi da a kan da wa sahabu sunan wa gairi wa kad ma zali tamani fil mas'ala mun yi a mas'alar bai ta 88 qalan hadith jirfati fatawul bari ibn hajar yace wala hadith yadullu ala karahati al-mashi bayna al-qurub qubul bil nahd bil nahal kunji yace hadithin shi ba shafi ne yace hadisin ba haramci yake nuna ba bakaru karhanci yake nuna makaruhi ne ka gida da takalma makabarta wanda ya cire ya ci ka kai da bai cire ba amma kai da ka sa ka gida kai kuma ba zai kai ba shine kawai me yasa hadisin bukari da annabi yake cewa mutum ba zai bar makabarta ba na kabari za a dawo mata ransa yana jin karar takalma ku za a fara za a zauna da shi hadisin barawa bin azum ko a zauna da shi a fara cewa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shi za ce to ku zauna a kan kabarin ku dau lokaci domin yayin da yake fita ana jin karar takalman lokacin aka zauna da shi kai dan uwa za ka ya a gurin ɗaya ku ɗaya a gurin ko da wani zai zo ya duk wannan abin da za a yi sai a ce ana ta neman ka kyale su sai aka taimake su amma mutum a lokacin yake bukatar taimakon mutane ba lokacin da aka da gida za a ci shinkafa da wakewa ba shi bane wannan lokacin yake bukatar azu Allahumma ya ubangiji sabbitu inda su'alu munkarin wa nakir Allah ka tabbatar da shi yayin tambayar wannan ba shi ne soyayya ka samu wanda za su iya tsaya a kabarin ka bayan an binne ka minti goma sha biyar minti goma shi ba wannan kauna ta ƙarshe ke kauna ta ƙarshe ke duk wanda ya zaɓi shi ma al'ada sun yi al'ada ne sun biyo amma wallahi wanda zai tsaya baka minti biyar goma wannan shine wanda yake kaunar ka da gaske to shine yake cewa to wannan shine dalilin ba sa takalma domin annabi ya ce yana biyo ƙarar takalman kaga ya nuna ake suna shiga da takalman to da haka shine kawai sai ka zaɓi wanda zaka in ka ga wani yayi wanda kake mai inkari in ka ga wani yayi wannan kake mai inkari haka ni ma shi ya fi ka saboda yayi ne sai wasu ba da muke ce kuma idan makabartar da kaya da kazanta ka shiga da takalmin ka tabbatar da kan makabartar ba sun ko ba daya ba ko wata sun sa tufan koki da da da da na masallaci da qur'ani sai suka je makabarta suka boye suka ne ke da a inda suka yi koyan suka koyo a makabarta ka boye cewa an gido ya dauke za a ji a kwata gaba ɗaya suka kucire su to kaga me yake shine abin da ake faɗa yanzu in ka mutuwa yanzu sai an ja ma aya an ja hadisi ba kai kai ba ka ganin ana mutuwa an yanzu kamata yayi ma a ce mutane ba sai an ja aya an ja hadisi ba sai ka ce kullu nafsin za'iqatul maut a shi baya gani ai kana gani kowa yana gani to wannan shi to sai yake cewa ai shi ne wasu baitukan imamu jabiri wasu ce da sayyidina ali ne suke tsora kai yana cewa tazawwaj min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylu hal ta'ishu ila al-fajr wa kam min arushin zayyaruha li zawjiha wa qad qubidat arwahum laylat al-qadr wa min wa kam min sibar yurjaduna umrihim wa qad udkhilat ajtaduhum ظلمة الكبد فكم من سحيه مات من غير علته وكم من سقيم عاش حينا من الذهب وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أطفاله وهو لا يدري ولو استعلفت ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى الكبر yake tazawwad min taqwa kai zalabi na taqwa fa innaka la tadri domin kai ba ka sani ba idza janna laylu falamma janna alayhi al-layl idan dare yayi duhu an ta yi ila al-fajr za ta rayu har gari ya waye yake wa kan min arusi nawa nawa ne da amare zai yi ruwa da zaujiya wanda an gama shirya ta za a kai ta ɗakin miji wa qad qudirat arwahum ko an sa mata rana amma tuni wannan azumin da ya wuce na wannan barar yake kubi da kubi da arwahu mu da lakal kadiri a wannan budget din da Allah ya yi da aka yi ba dar ne ake yin sadaka wajo ake yin budget ba duk wanda kuka ga sun mutu a yanzu a wannan azumin din baka sani ba ai sa sunan ka ranar lailatul qadr ranar sunan ka yayi koli a wannan sunaye sau da kana can kana wani lissafi a cikin sunan da su wanda kuka ga sun mutu bayan ramadanan nan sunan shi yayi gori amma ba sani ba wa kan yin sahihi mata min gairi illatin yace nawa nawa ne marasa lafiya da suka mutu ba tare da rashin lafiya ba tare lafiya da suka mutu ba tare da sun rashin lafiya ba yace nawa aka وكم من سفين عاش حينا من الذهب يتي عمر تعالى بي أنه كتني والذي هل يجدنا لا بعد من أبي وقال لو كتن النبي يجوب شوية الهدية حتى الآن لو كتن بيجي سوى دوتي أبي بجيني يوى يتي يا رسول الله جني تدفع بجيتي أتا تو أباتيني ربر النبي يتي تو أباتيني يا يوى yake to wani ubacin yake da shi ma sai ya rabi yake shi ma yawa yake to wani ubacin yake fasilu to wasili ta kace sai bisa uku ɗaya bisa uku ba yayi yawa shi ne zuwa da yake ce wa ka tsara daga nan daga sai bisa hudu zuwa sama amma sai ɗaya bisa uku yayi tunda annabi ya kyale shi a shi ka shi yake ya ta guda ɗaya ɗaya ɗaya amma abin da zai baka mamaki ka san sai da ya haifi ɗaya arba'in da wani abu sannan ya kowa ga Allah bayan wannan din ba ya kwanto yana cewa ai yana wasiya shi ne wa kan mai tafi ne a ta hina min al-dahr nawa nawa aka samu cikin marasa lafiya da suke ta rayuwa har tsawon zamani cuta ba mutuwa ba sai ce wa kan min fatan amsa wa asbaha dhahikan nawa nawa za ka gani cikin matasa maza da mata kaga mutum da yamma har ya waye gari yana dariya ana ta wasa da dariya ne wa qad nusija kafanu wa huwa la yadi yace already likabarin da ya shigo kasuwa shi bai wato ne wanda za a ta ba yana kasuwa yanzu an ce walau istalba thumma albayni ba'daha yace ko da za ka rayu tsawon shekara dubu ko shekara dubu biyu bayan wannan dubun yake fala budda min yawmin tasir ila al-qabr babu makawa sai an samu wata rana da sai ka tafi kabur na na a wannan ƙarya ce sun surutu da shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da an kana neman makarici kare wannan original ƙarya ce sun surutu ba a zara lawa bayanin sunna ai kawai kada kwalaji ne dan kwalaji ne yake so yadda an yi abun ta kai ina abun ta kai ba ruwan su babu ruwan an ya ce zunzuri duk cikin zaba a nan da ran da Allah ba wata kamar mata babu kada ai ai saboda ta ji kuma ka ga ita wata ya fabrication din kai labaran su zuwa da cin karo da juna duk da haka ne kalla zai ga to ya kai kaza to kaza kuma ya aka yaba Allah ya sa mu zama lafiya to wannan shine hukun ga ana iya shiga makabarta da ni sakani ana iya shiga ina mutu wal hadisi yadullu ala qira'ati al-mashi bayna al-qubur bin nahar wa adraba ibn hajar ibn hajar ya hadisi ne dalili dalili shine wanda ba san shi ba zai ta hanya guda ɗaya kenan ko ba wai ba ko ba fakali ce ya rumul bashi bayin al-quburi shi mun hada kan zahiriya tunda annabi ya ce kai ya hada wani yawo da takalmi yace ai mun hada yace ka gaba da haramun ne ka shiga da takalmi makabarta diniyan da takalmi a subtiya yace amma kuma takalmin sai irin wannan da annabi ya hana na fata irin sirfiya din sai ka ji tun za ka samu juna gairi ya yake amma an baki ba wani ne ba komai sai ikon Allah abin da daraja wata yi mana ba wannan abin an gane ko yake koma bayan wajen da amma to sai yake dole da yake wa huwa jumudun shari alwani yake wa wannan daskarewa ce mai tsanani abin nufi ka dau wato ra'ayi guda ɗaya ko ka tsaya a kansa ba ruwanka da sauran ra'ayi ka shine jumud daskarewa mai tsanani shine jumudun shari wa amma qaulul khattabi amma maganar khattabi sharhin Abu Dawud yake yashbihu yashbihu an yakuna nayi zai iya yiwa hanin ya zamto cewa wato anhu ma daga gare su ne lima fi hamina da kuyala an hada ne saboda saboda takama saudi ne yawa ko a rage kilo da a rage mu kara da tunda muna da minti goma yake fa inna hu muta'aqqibun bi anna ibn umar kana yalbasu ni'al as-sawtiyya domin ya biyo baya da cewa abdullahi dan umar yawa yana wato Abdullahi da Umar yana sa wannan takalmin da dubiya ne ya kasance yana sa wa yaqul yana cewa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu kuma Abdullahi da Umar yace annabi ba yana sawa wa huwa hadithun sahihun kuma hadisi ne ne kyau wa qala ta'awi imam ta'awi ne jarin ta'awiya wanda bitilin ce shi wallahi ga wannan eh ويقول يا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يلبسها النبي ما ينسى وهو حديث صحيح حديث ne kuma ingantacce وقال الداوي امام الداوي يتي يحمل نهي الرجل المذكور على انه كان دين عليه كفر zai iya yiwa yanzu imamu dahawi annabi ya hana wannan bawan Allah ne ya takalmin saboda akwai karanta a zai iya yiwa fakar kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dina alaihi malam ya rabi ne ba adam domin annabi yana sallah da takalmi mutukar bai garka zanta a ko da jaza a jiki ba kullu sai nake wa hada bi timali ba'i yace wannan bi timalin ba magana da aka kawo ta bayani yace dai ne da da da ma'anar banda zama ibnu hazm ibnu hazm ya yanke cewa bi bude lani cewa wato rutakkiyar magana wa annahu min at-taqawwud 'ala Allah cewa mutum ya faɗi wannan cewa ko da akwai karanta a jiki yace yi wa Allah kariya ne kaga shi wani hazan bai da sassauci saboda shi already neman ilimin sa ya shi gani saboda an an raina mar hankali shi za shi rajo mai zafi shi rajo yana da rigima da malikiya shi wani hazan kaga ai baban sa ne kuɗi ne ibn hazan dan ta aka yi sai yi kara da duka biyar ba kai ma aure saboda gaba ɗaya gidansu bayi ne mata sai kawai baban sa ya ma aure ya samu gata shi sai ya tara da tattabai ya rika karatu wata rana ya shiga masallaci kawai bayan la'asa sai zai tashi da raka ta yi rufe ya ji karanta sai ya fi masjid kawai sai ya ce ya malam ba ba a sallan ba a sallan na fida bayan la'asa sai koma wajen wata rana ya shigo masallacin zai zauna da wani su kai wani irin jarumi ne sai za ka shigo masallaci ba za ka yi sallah ba sai yi yadda masjida annabi ya ce za a da kana a duk wani masjida ba na yi ya shigo ka ta yi sallah ya raka a kai shi ga yana ba hanke to shi ne shiga karatu ba shi ba gani da ya doye yo karatu dai ya ije mutane kuma eh saboda shi raina ma hankalin da aka yi saboda haka za ku je ku kama kawo wuce gaba ɗaya ke duk ƙarya kuke ya ɗebo da gidan su ɗan zahiriya ne shi kawai a zahiri kuma yana da kwakwalwa ta mutar hankali don akwai lokacin da yake mutane sarkin gari ya za aka ɗebo da suka gaba ɗaya da yi da ka ya ce a kona da ya zoce wata bai tuka na manta bai tuka ne nuna musu kanta yake duk suna nan duk kun kora banza yake wallahi suna nan ibn ali sahibul muhalla mutumin malik ibrahim jalil saboda haka wannan shi ne saboda haka babban malami ne sai in kana maganar malaman da iliya za ka yi magana to shi ne yake cewa ibn hazm ya yanke ga gina a littafin da mujallabi na biyar jabi na ɗari da kana ji ba ana mujallabi na biyar ki bude lari cewa magana ce mara kyau gashi nan wa annahu min at-takawuli ala Allah kuma yi wa Allah kariya ne wal aqrabu anna nahya min babi ihtiram al-mauta abin da yake kusa da gaskiya shine an yi hani ne saboda a girmama mamata domin duk wanda yake yana bukatar girmama shi za ba a so ku zo ku biyar shida ku zo kan zaro a ce ku shida za ku yi wanka kun yi yawa domin lokacin da yana raye baya bari kowa ya zo kansa ko matar sa ma lokacin inda gida ba ba za ta shiga mabanta shi ba zai ce ko ba haka bane to kuma sai wani yanzu ya zo saboda ya mutu kawai a buɗe shi to shi ne yadda yake buƙatar girmamawa annabi alaihi salatu wasalam ya ce girmama mamaci lokacin da yake raye daidai yake da girmama shi lokacin da ya mutu shi ta annabi yace karya kakin mamaci lokacin da ya mutu daidai yake da ka karya shi yana raye yana buƙatar girmamawa to shine malai yake فهو كالناي على الجلوس على القبر الأكيد المسألة يتي دي يتي كمر حامي ne a wuta zama akan kabari ai kaga an hana a zauna akan kabari ai wulakanci ne wulakanci ne idan ka ga wani yayi ka ce malam tashi da Allah kabari ne sai ka ga masa wa alaihi fala farqa bainan da alaihi tawsiyatayn wa ghayrihi ba malai yake akan wannan magana muke babu banci tsakanin wannan takalman na tawsiya na jimammiyar fata da wasu yinan ne a cikin takalma allati alayhi wa alaiha sha'ru cikin takalmin da yake da gashi a kai yake duk ne ibil kullu fi masabatin wahidatin fil masjid domin ma'ana ɗaya suke bayarwa wajen tafiya girma mamaci ake so a yi kawai shi ba wa maganar takalmin fata ko na wanda ba na fata ba wato fil masjid ya wajen tafiya bainal kubur tsakanin kaburbura wa munabati hali kiraniya abin da aka kore saboda girmama na kuntar wa gari jara a zalika ibn al-qayyim fi ta'dib sunan ibn al-qayyim yayi bayani to sai a cikin littafin da ta'dib sunan wa naka wa naka an imam Ahmad annahu qala ya tiro magana daga imam Ahmad yace hadithu bakir isnaduhu jayyid hadithun bakir isnadin sa ingantacce ne hada wa ilayhi illa min illa yace azabu ilayhi illa min illatin yadi muna dogaro da shi in ba dan wata illa ba in dai kuka ga wata illa to zan dogaro da cewa lalle da inganta ba amma magana tana da kyau wa kai sabata annabi imam ahmad kana ya amalu bi hadal hadith ya inganta cewa imam ahmad yana amfani da wannan hadisi فقال أبو داود في مسائله أبو داود يقول أبو سألو لنزيتي رأيت أحمد هذا إمام أحمد إذا تبع الجنازة فإن سو wayannan malaman suka aro wannan kalma idan zai bugawa baka ruba bin al-makajir ana zuwa a kusa da makamanta kana ana alayhi ba ba ba tin ta kalma ce shi ne wanda aka ce duk sunnonin annabi kakaf da ya sani ba wanda bai amfani da ita ba banda guda daya in dai imamu Ahmad ya san sunna annabi to ya aiki da ita sai ne kada ita ce yin sawabi akan abun hawa ita ce bai taba yi ba ita ba fara saboda lokacin da ruwa ya an shiga yi cinkoso yawa ba bukatar sai kawo abu hawa ita kadai ce yiwa shi ne muka faɗi cewa na'am shi ne muka yi magana da za a san cewa yana da shi ya ga hadisi kusan dubu arba'in a littafin ana gaya ma in dai zan ya hadisi ya inganta to ya yi aiki ne ko shi kadai ne a ɗauki shi ya yi shi za ki ce ma imamu ahlus sunna eh ya tantance sunan Imam Ahmad ake yi. To shi ne ma da yake cewa waka za ta da ilan ya zuwa ciya da ilan saba'u Beirut wato bugun Beirut. Waka za ta ilan na shi ne farahima wula Allah ya ji kansa ma ta da su ba a wule sunna. An gane ku ba a samu wanda yake mafi tsananin bin sunna ba ga annaba ne da ta ga Imam Ahmad. Matsala ta gaba. shari'a jin da hudu wala yusra'u wadu al-ati wala ya ba shar'anta wa mutane sanya fulawa za ku mu aikin kiristoci kuma sanya ku fulawa za ga mutanen musulmin musulmi a rayan wallahi dama shi'a sun yi suna akan wannan to amma mu mamaki za ka ga wasu idan mutum ya je misira zai ba ba ku misali a nan al'adun shi ne fulawa wani auya da makamancinsu mene rayayin irin fulawoyi nan masu aiki walwurud da kuma waɗanda marasa kan jirin fulawoyi nan masu fure alwardu jama ali wardata alal kubur sai ga an ji an dora a kan kabari لأنه لم يكن من فعل السلف wannan ba aikin magabata bane walau kana khairan la sabaquna ilayhi da alheri ne da sai riga mu su magabata eh wa kad da ibn umar radiyallahu anhu ba abla da umar yace kullu bid'atin dalala wa irahanna wa irahanna tu hasana dukkan bid'a mata ce ko da mutane suna ganin abu mai kyau farai kuwa rawu ibn batta fi ibana al usul al diyana wallala kai fi sunnah موقوفا بإسناد صحيح والهروي في ذم الكلام sun kawo a littattafan su marbuwa sun jingina zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam wa ma urahu illa wa ba yake in ba ya tsammanin komai in ba wahayi ba wa inna ma yasihu minhu marbu'an al-shadr al-awwal yake abin da ya inganta ya ya dan a wato ya ya tafi zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam shine fa'o gaba farko wa kadima da hadisi jari yace hadisin jabir ya gabata akan haka wala yu'aridu ma da kan hadisi hadisi ibnu abbas bai ci karo da abin da masa ambata cikin hadisi abdullahi da abbas ba fi wani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jaridatin nakal cewa annabi ya sanya wani tsagin dangan ya dabi ne ala al-qabrai akan kabari wannan yake muna da wa qawli cewa la'allahu yukhaffafa anhu ma ma lam yabata annabi ya sa tsagin dabi kun tuna hadisin annabi ne da yawa yace malam yayi bata mutkar bai huce ba za a rangon da muku azaba yace akwai wannan mutababun alayhi wa qad sabantu bi dai abi dawud yace na ga da cikin dai abi dawud fa inna waqatun bi ya ce banta da annabi ne kawai sai yanzu in baba na ya mutu ko wa na ko kan yan ka kiro gari na zawa in kace sai a ce kai waye ya ma azaba ake wa sai annabi cewa ya azaba ake wa iya dubi a zakara duk sauran ba za mu ba kai da ka dauko ka sa yanzu ni ayyukan zan ji take ni na ba wuce abin cewa waye ce ma azaba ake da uwa na waye ce ma azaba ake mai dina ko mai biya ta waye ya ma ba wuta da da ta ake komai ba ba da ka ba kun san mutane sun ga ayi jiwo ne su kiro ata reki haka za su ga mutane suna yi ai ai kai kawai suna da ba yawa to saboda haka wannan shine illar shi ma za ku biya faɗa mala albani zai ce kai idan ka ga waye zuwa ma are maka azaba kai bari ku fa inna khasun bi dalili ya ce banda da annabi ne kawai saboda dalili annahu lam yajid al amal bihi inda salaf ba taba ganin magabata suna haka in an mutu kiro ganye kita wal umuri al ukhra ya'ti bayanu saboda wata al'amuran da kuma bayanin su zai قال القتادي رحمه الله تعالى في معالم السنة إمام القتادي يفرع أجل أبو داود تعليقا عن الحديث هنا تعليقي حتى حديثا yake ga rukuni inna hu min at-tabarruki bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam to yana garin je gaba yana da yake cikin tabarruki da wato abin da annabi ya taba duk abin da annabi ya taba yana da albarka kai na ga waye yake yana da albarka an kace babu wadu'a'i bi tahdid anhu ba kuma annabi ya addu'a yake Allah ya sauƙaƙa musu bidiya wa ka'annahu ja'ala muddata baqa'i nadawati fihi ba kamar annabi alaihi salatu wasalam ya sanya lokacin da za a ce musu ne za a ce musu za a sauƙaƙa musu mutukar akwai annadawa annadawa shine sanyantaka ko danci na cikin ganyen shi ma annabi ya ba da lokaci cewa mutukar bai buke ba yana bukewa to dole shi ya tsari mai saurakawa yana bujewa cikin mutukar bai buje ba haka annabi shi ne annabawa shi ne haddan lima waƙa bihi matsala shi ne iyakar abin da abin da matsala ta faɗo a kai iyakar shi ne bujewa min tafidil azabi an ba na dangane da mai sauƙaƙa musu azaba da zarar ya buje shi ma azaba ta ce har za a ci gaba da yi musu abin da ake musu walaysa zalika min ajli ba hakan ba yana nuna cewa saboda annabin jariri ya rukani ma'ana laisa fil yadi ba yana nuna cewa a cikin zanzan ya danya akwai wata baiwa da falala ta musamman fiye da bujajiya ba a annabi ya faɗi wannan ne saboda albarkacin addu'a da yi shi za ba wai saboda ganyen akan kansa ba za ku ji wani shigo da wannan zai kawo nan gaba والعامة في كثير من البلدان تدريس الخوض في قبور موتاهم yake ga mazarin mutane a garuruwan musulmi ba har ana samu suna shuka ire-iri shine alko iri na na dabino a cikin makabartu na ma- na mamakai sai ka ga ana ta zuwa a shuka a makabarta saboda wannan abu kawai a ta ballowa ana sawa yake haka suke gaba gari in ji malam wa rawu zabu ila hada malam albani yace ina tsammanin sun dogara da wannan abu da annabi yayi sai malam yace kuma walaysa lima ta'adu ta'adu min zalika wajhu yace dan dai abin da suke yi din nan kuma bai da wani dalili ba shi da wani dalili domin sai an warware ba duk wannan shiga da ta yi sai an warware ta dake shi to ina ganin za mu tsaya saboda lokaci ya riga ya abubuwan da muka faɗa da sai ne alama sai dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah mu ɗaukacin sarki ya yabe mana sarki na mutum da da ke nan abubuwan da muka faɗa da dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah mu ɗaukacin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da suna ya kyakkyawa da tsofin sa maɗaukaka waɗanda suka riga su gidan gaskiya malaman mu da iyayen mu da yan uwan mu akwai kasuwa ba da kuma yau ta yaya san tsoho muna roƙon Allah ya yaje masa cewa Allah na lokacin sarki ya kula da bayan muna roƙon Allah ya tuna su cewa ɗan uwan mu da suka rasu da iyayen mu da malaman mu Allah ya tabbatar su da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ya tsara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah ya tuna su cewa da tubobin ka ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan ya kyawawa da tubobin ka ɗaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu masu neman aiki da sana'a da waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunan ya kyawawa duk abin da muke jin tsoro a wannan ƙasa ta mu Allah ka ije mana Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya kun ce rayuwa da talauci da ake ba ma da shi Allah ka yayi wa al'umma musulmi rashin tausayi na shugabannin mu Allah ka tankwara mana Allah ka sauko mana da kayan masarufi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da ɗaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa wannan damuna ta zama sanadiyar sako kayayyaki muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ƴan uwan mu da yayyen mu da kannan mu da yaya da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allah ka tsara rufa mana asiri duniya da lahira duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم خذ ناسيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم استرنا بسترك الجميل في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله آمين يا الله